بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu damar tarewa wannan masallaci na bangazi a wannan yammaci na litinin sha biyu ga watan jumada al'akhira hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 445 wanda yau majalisi ne na tafsirin alkur'ani mai girma a wancan makon mun tsaya daidai aya ta ɗari da biyu a cikin wannan sura suratul baqara yau za mu tashi aya ta ɗari biyu da uku واذكروا الله في أيام معدودات تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى نعم واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون الله سبحانه وتعالى يتي واذكروا الله في أيام معدودات وأنبتش الله مدوككين سركي في أيام معدودات أتكين وسكوانك معدودات أبابا كددكيو الأيام المعدودات سوني كوانكمنا وأن أكي مسو أيام التشريع ayyamu tashriq kwanakan ci da sha kenan kwanakai guda uku bayan sallar layya sune ayyamu ma'dudat Allah madaukakin sarki ya fori bayin shi masu imani cewa su ambace shi a cikin wannan kwanika kenan su yawaita kabarbari a cikin sallolinsu ko bayan sallolinsu na farilla haka a daidai lokacin da za su yanka dabbobinsu haka a lokacin da suke jifa wannan tsakonkwanin da wasu wuraren nan ma ya su yawaita ambatan Allah maɗaukakin sarki shi yasa imam bukhari ya fitar da hadisi daga abdullahi dan umar lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kabbara ma'a kulli hasatin annabi tsira da mace Allah sabbata a gare shi yayi kabbara tare da duk kowace tsakuwa da zai jefawa a wurin da ake jifa kwanakan mina kenan ina fata an gane kwanakan mina kwanakai ne na jifa guda uku bayan sallar layya za ku zo ka yi jifa ka jifa dutse bakwai nan nan ma ka jefa bakwai nan ma ka jefa bakwai sai ka ga duwatsun da ka jefa a wurin su ne duwatsu ashirin da ɗaya kowane dutse daga cikin duwatsun da za ka jefawa sai ka yi kabbara yayin da kake jefa dutsen Allahu akbar sai ka jefa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi Abdullahi dan Abbas yace al-ayyamul ma'dudat ayyamut tashriq abinda ake ce ma ayyamul ma'dudat sune kwanakai na at-tashriq kenan kwanakan sallah yau an yi layyako washe garin layya daya da mai bi masa biyu har zuwa guda uku sune ayyamut tashriq وأيام الم... والأيام المعلومات أيام العشر عبد الله بن عباس yace kuma ayyamul ma'lumat sune kwanakai guda goma a wani wurin Abdullahi dan Abbas yace ya'ani bil ayyamil ma'dudat abinda ake nufi da kwanakai ababan kididdigewa ayyamat tashriq kwanakai na at-tashriq kwanakan sallah kenan wa hiya thalathatu ayyamin ba'da al-nahr sune kwanakai guda uku bayan sallar layya imamu abu dawud da imamu tirmidhi sun fitar da hadisi da sanadi ingantacce an uqbata ibn amir qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yace yawmu arafa wa yawmun nahr wa ayyamut tashriq hunna iduna ahlal islam annabi yace rana arafa da ranar layya da kwanakai guda uku da ake ce musu ayyamut tashriqa annabi ya ce gaba ɗayan su idi ne a matsayin mu mu abuta musulunci idin mu ne gaba ɗaya wa hunna ayyamu aklin wa shurbi annabi ya ce waɗannan kwanakai kwanakai ne na ci da sha kwanakai ne da bai halatta ai azumi a cikin su ba ina fata an gane bai dace ba mutum yayi azumi a cikin ayyamut tashriq ranar layya da kwanakai guda uku da za su biyo ranar layya sai fa mutumin da yayi tamattu'i lokacin da yake aikin hajji ina fata mun gane yayi umara sannan ya sa kayan gida yayi abin da duka abin da aka hana mai aikin mai wanda ya harami yayi sannan daga baya ya zo yayi aikin hajji kaga yayi tamattu'i kenan to wanda ya tamattu'i an dora mushi yin azumi guda goma uku a can kafin ya baro garin makka bakwai idan ya dawo gida ko shi ne Allah ya haɗe musu gaba ɗaya ce tilka asharatun kamila to wanda zai yi azumin nan guda uku a can babu laifi ya azumce su a cikin ayyamut tashrik ɗayan sallah biyun sallah ukun sallah in yaso idan ya dawo gida sai ya ƙarasa guda bakwai amma banda wanda ya tamattu'i haramun ne ka yi azumi a cikin ayyamut tashrik ina fata an gane haka hadisi ya zo a cikin sahihi muslim da musnad na imam ahmad an nubaishata al-hudhali qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam manzo Allah tsira da mun ci Allah subhanahu gare shi yace ayyamut tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah kwanakai na tashrik kwanakai guda uku bayan sallar layya kwanakai ne na ci da sha da ambatan Allah maɗaukakin sarki ina fata mun gane kenan kwanakai ne da mutum zai yawaita ambatan Allah maɗaukakin sarki abinda dai ake so a nuna maka shine ka yawaita ambatan Allah a cikin wannan kwanakan bayan sallolin farilla lokacin da za ka yanka dabbar ka ta layya bismillahi Allahu akbar ka yanka ta ina fata mun gane da kabarbari da kuka saba ganin ana yi bayan sallallai a duk bayan sallolin farilla sannan babu laifi ka yi kabbara a wurin kasuwancinka zamna kake tsaye kake tafiya kake kan hanya duk babu laifi ka yi wannan kabarbarin saboda godiya ga Allah maɗaukakin sarki ina fata mun gane faman ta'ajjala fi yawmin fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa Allah maɗaukin sarki ya ce faman ta'ajjala fi yaumin wanda ya gaggauta ya kammala a cikin kwana biyu bayan layya kenan fala ithma alaihi babu laifi a gare sa idan ya tafi sa wa man ta'ajjala wa man ta'akhkhara ko haka wanda ya jinkirta har sai da ya cika shi kwanan na uku fala ithma alai shi ma babu laifi a gare sa abinda ake so a nuna maka wajibi ne mai aikin haji ya yi kwana biyu amina baya da zafi kwana biyu amina dole ne don ka je ka yi jifan nan da ake yi ina fatan mun gane amma cikashin kwanakin na uku idan ka tafi ka bayan ka yi jifa kwana biyu kenan wanda ya gaggauta kenan babu lafi a gare ka idan kuma ka tsaya sai da ka kai sha uku shi ma babu laifi a gare ka ina fata mun gane kenan duk wanda yi wannan babu laifi a gare sa wanda ya tsaya bayan layya kwana guda biyu amina bai tsaya yana ukun bai tafiyarsa babu laifi a gare sa yayi bulaguran sa ya gama ya gama da komi da komi kenan wanda kuma ya ga dama cewa sai ya tsaya ya kai kwana na sha ukun ya zo ya yi jifa shi ma babu laifi a gare sa abinda dai ake so ka gane duk idan ka zo ka yi jifa za ka yi jifa wurin uku gaba ɗaya a kowane wurin daga cikin wuraren nan guda uku za ka jefa dutse guda bakwai kana mayin sakabbara duk lokacin da za ka jefa dutse ina fatan mun gane hadisi ya zo a cikin musnad min hadisi abdurrahman bin ya'mar ay addili ayyamu mina thalathatun yace kwanakan mina thalathatun guda uku ne faman ta'ajjala fi yawmin fala ithma alayh wanda ya gaggauta a cikin kwana biyu ya tafiyarsa babu wani laifi a gare sa wa man ta'akhkhara haka wanda ya jinkiri ma fala ithma alayhi babu wani laifi a kansa an ata haka imamu ata ya ce fi qaulihi ta'ala dangane da faɗa Allah madaukin sarki faman ta'ajjala fi yawmin fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi yace fala ithma alayhi fi ta'jili baya da laifi akan gaggautawa da ya tafi sa wala ithma alayhi fi ta'khirihi haka baya da wani laifi a cikin jinkiri da haka imamu qatada rahimahullahu yace rakhasa Allah fi an yanfiru fi yawmin minha insha'u Allah madaukakin sarki ya yi sauki ya ba da rahusa akan cewa masu aikin hajji sun iya tafiyar su a cikin kwanakan nan guda biyu bayan sallar layya insha'u idan sun so haka wa man ta'akhkhara fil yawm ath-thalith wanda koyi jinkiri hayyinin na uku fala ithma alai shi ma babu wani laifin komi a kare shi liman ittaqa liman ittaqa malamai suka ce akan kaddara al-ghufranu liman ittaqa gafarar Allah takan tabbata ga wanda ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu annakum ilayhi tuhsharun ku sani cewa lalle kam za a tattara ku gaba ɗaya a wurin Allah madaukakin sarki domin ya makowa sakayya akan aikin da yake aikatawa ina fata mun gane sai Allah ya ce ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد Allah ya ce wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya ya kai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam daga cikin mutane man yu'jibuka qawlu akwai wanda maganarsa take birge ka take kayatar da kai zancensa yana tsananin birge ka fil hayatid dunya anan gidan rayuwar duniya bi ma'ana Allah na bayyana sifa ta masu munafici a cikin zuciyarsu mutanen da za su zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su zayyana mishi maganarsu su adaita su bayyana cewa abinda suke faɗa gaskiya ne amma Allah madaukakin sarki ya san abinda suka ɓoye na munafici a cikin zuciyarsu ina fata mun gane daga cikin mutane man yu'jibuka qawluhu akwai wanda maganarsa take birge ka take ƙayatar da kai fil hayatid duniya a nan gidan rayuwar duniya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbi shi mai maganan ma zai yi rantsuwa da Allah akan abin da ke cikin zuciyar shi cewa gaskiya ne bi ma'ana abin da ya faɗa da bakinsa ya dace da abin da ke cikin zuciyarsa yana mai rantsuwa da Allah wa huwa aladul hisam wanda kuma shi matsanancin makaryaci ne mai husuma cikin abin da ba gaskiya ba kaga Allah ya riga ya san abin da ke cikin zukatansu ko da ko sun boye suka zo suka bayyana sabanin hakan Allah masanin abin da ke boye ne a cikin zuciya saboda babu wani abin da ke boya ga Allah madaukakin sarki ina fatan mun gane shi yasa Al-Hasan yace al-abdul khisam shine al-kadhibul qawl makaryaci a cikin zancen shi mutanen da zai zo ya kalamce ka yayi ta maka bayani gashi da iya ɗauko zance kuma da iya aje zance kai ka ce har ga Allah gaskiya yake faɗa maka amma kuma a cikin zuciyarsa saɓanin abin da yake faɗa ne da bakinsa gashi da yin husuma da jayayya cikin abin da ba gaskiya ba kuma ya ƙoƙarin yin rinjaye da garaba akan wanda yake musu da su ko yake jayayya da su shi yasa hadisi ya zo a cikin sahih bukhari hadisin aisha daga manzo Allah tsira da amince Allah subhanahu wa ta'ala gare shi annabi yace inna abghadar rijali ila Allah al'aladdul khasb mafi nisan mutane mafi kyaman mutane daga cikin mazaje a wurin Allah maɗaukakin sarki shine mutunan da ke da tsananin husuma da jayayya cikin abin da ba gaskiya ba ko an gaya mai gaskiya ba zai karɓa ba ina fata mun gane wa idza tawalla sa'a fil ard wannan wanda ya zo wurinka ya kalamce ka da zance ya bayyana maka abin da ke bakinsa ya ɓoyi abin da ke zuciyarsa idza tawalla idan ya tashi daga wurinka kai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sa'afil ardi sai ya shiga a cikin doron ƙasa li yufsida fiha domin ya ɓata ƙasa kenan sai ya shiga yana aikata laifuffuka yana aikata sa'o da duk wani abin da ke fusata Allah yake jawo fushin Allah a doron ƙasa wa yuhlikal hartha wan nasl yana halakar da alharth alharth sune tsirran ƙasa ko kuma amfanin gona da noma da aka wan nasl kuma yana halaka ƴaƴa da ake samu sawon ƴaƴan dabbobi ko ƴaƴan mutane bi ma'ana zai aikata laifi da banna da sabo a doran ƙasa bayan ya tashi daga gaban kama aiki Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi yasa baya da aikin da yake sai ya dabanna da saban da ke jawo fushin Allah wanda hakan zai sa Allah ya kame ruwan sama idan ku Allah ya kame ruwan sama za a yi fama da fari da kekashewa ƙasa hakan kuma zai sabbabar da rashin dabbobi ta yadda dabbobi ba za su bunƙasa ba su aifo idan ana cikin fari da rashin abinci ko ba haka ba sannan kuma za a zo a rasa abincin karan kanshi wallahu la yuhibbul fasad shi kuma Allah madaukakin sarki baya son banna wa idza qila lahu ittaqillaha idan aka ce da shi ittaqillaha ka ji tsoron Allah madaukakin sarki ka kiyaye dokokinsa ka daina saba mashi Allah madaukakin sarki akhadhatul izzatu bil ithm sai kaga jiji da kai da izza ta kama shi sakamakon zunubin da yake aikatawa yana ganin har ma bai dace ba a dinga mishi nasiha ko a dinga ce mishi abin da kake ba daidai bane ba yana nuna girman kai da isa shine akhadathu al-izzatu bil ithm fa hasbuhu jahannam Allah ya ce to wannan ta ishe shi wutar jahannama wala bi'sal mihad kuma cir da makwanci da mashin idan ya kasance a cikin wutar jahannama wa minan nasi Allah ya ce kuma daga cikin mutane man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah akwai wanda ke sayar da kansa ابتغاء مرضات الله دن نيمن يردر الله da kusanci ga Allah madaukakin sarki wallahu raufun bil ibad lalle Allah madaukakin sarki mai tsananin tausayi ne game da bayan shi subhanahu wataala kaga wannan aya sai ta ba mu sifan mutane guda biyu kaso na farko munafikai da irin sufofinsu da Allah ya bayyana a cikin wannan aya za su zo wurinka da kyakkyawan magana da salon zance ina fata mun gane su yardar da kai da abin da suke faɗa amma kuma har a zuciyarsu sun saba ma abin da suke faɗa da bakinsu sifa ce ta munafiki shine zai zo ya zamna tare da kai ya nuna maka so ya nuna maka kauna ya nuna cewa kai ne mafifice ya dinga biyan bayanka yana tira ka yana tunzura ka alhalin a zuciyarsa shi cikakken makiyinka ne baya son ka baya kaunarka baya maka fatan alheri fatan sama wata musiba ko bala'i ya shafe ka to haka munafikai suke bayan haka Allah ya ce suna rantsuwa akan ƙaryarsu don su tabbatar da ita kuma su yardar da kai da suke ba labari wa yushhidullaha ala ma fi qalbi sai ce Allah ya shaida har abin da ke cikin zuciya ta gaskiya ne yana mai rantsuwa da Allah alhalin ba haka bane ba ƙarya ce yake to sufa ce ta munafiki idan yana son ya yardar da kai ya sa ka amuntu da shi sai ya maka ƙarya bayan ya maka ƙarya yana shakka ko ba za ka karɓa ba sai ce na rantse da Allah da ya halicce ni Allah ya yi shaida har a zuciyata abin da nake faɗa maka gaskiya ne alhalin kuma ƙarya ce yake na daga cikin sufofinsu wa huwa aladdul hisab munafiki zaka ga yana da tsananin musu da shayayya ba sai karɓi gaskiya ba sai dai a yi ta musu a sha a yi a yi ba zai tabbatar da gaskiya ba ko da ya san abin da yake akai kuskure na daga cikin sufofin munafiki ya ɗaɓanna a doron ƙasa ya ɗa fasadi taimaka mai yaɗuwar ɓanna ba musulmcin ba ne ke gaban shi da baka zai ce shi musulmi ne saboda faɗar shi cewa shi musulmi ne ya san akwai maslaha da samun fa'ida da amfani na farko ba za a kashe shi ba za a kare jinin shi har ma zai fita shahadi tare da musulmi a yaƙi tare da shi na biyu zai samu ganima a raba da shi idan an samu ganima wurin yaƙi ina fata mun gane sannan kuma daga ƙasa yana ta shibka banna da fasadi duk wani abin da zai sa musulmi su samu rauni wurin fita jihadi sai ya ta aikata hakan don ya cusa tsoro a cikin zukatan masu imani sirri na masu imani da abin da suka tsara don fita yaƙi da makamantansu tun da tare da masu imani yake ya shi abin da aka faɗa sai ya kwashe ya tattare shi ya gaya makafar ‘yan uwanshi wannan sufofi ne na munafiki babba irin wannan munafikin arne ne saboda irin munaficin shi munafici ne na zuci da ke fitar da mutum daga musulunci ina fata mun gane to shi ne Allah ke ba da labarin su ana za ka ga suna ta aikata fasadi a doron ƙasa saboda su fusata Allah ya kame albarkatun sama da albarkatun ƙasa Allah ya jarrabi mutane da fari saboda karamcin ruwan sama hakan ko zai sa a rasa tattalin arziki na abinci rashin abinci zai shafi har dabbobin da muke kiwo dan ba za su samu abincin da za su wadatu ba su ƙoshi su yi mai har su aihu haka mutane ba za su samu kansu cikin hallaka da tashin hankali kuma Allah baya son masu fasadi nan take daga sifofin munafiki idan aka ce za a masa wa'azi a faɗakar da shi a nuna mashi abin da yake ba daidai ba ne ba sai ka ga girman kai ya ɗauke shi yana ganin cewa kai ba kai saka gaya mishi gaskiya ba zai karɓa ba kuma ya dage a kan aikata zanubin shi da laifin da yake aikata shi ne Allah ya ce irin waɗannan wuta jihannama ta ishe su ita ce maganin su gobe alƙiyam kuma ya yi muni a ce an makashin huɗa da tanadin makwanci a cikin wuta jahannam nan take sai Allah ke ba mu labarin sifa ta biyu ta mutane shine masu imani wanda zai sayar da kanshi ya ba da kanshi ibtigha mardatillah ba dan komai ba kawai sai dan neman yardar Allah da kusanci a wurin Allah musami ne ne ba da kai ya tahi wurin jihadi a kashe shi dan daga kalmar Allah shine ba da rai gaba daya sai da rai gaba daya dan duk wanda zai fita jihadi gurin shi mi kalmar la ilaha illallah ta ɗaukaka musulunci yayi sama a rosa kafirci da kafirai a rosa shirka da mushrikai a cikin fita jihadi abu biyu ne duka kuma kyakkyawa ne ko a ci nasara a dawo da farin ciki a dawo da ganima ko kuma a mutu ai shahada kaga ya sayar da ransa ne dan neman kusanci a wurin Allah mai yiwa idan ya fita da kansa da dukiyarsa da guzurinsa ba zai dawo da kuɗi daga cikinsa ba ina fata mun gane idan kaga ya sayar da kansa dan neman kusanci a wurin Allah wallahu ra'ufun bil ibad Allah madaukakin sarki mai tausayi ne tsananin tausayi game da bayan shi subhanahu wataala imamu hakim ya fitar da hadisi a cikin mustadrak da sanadi mai kyau akan sharaɗin sahih imamu muslim hadisin ikrima yake cewa lokacin da suhaib ya yi niyyar fita daga garin makka yana nufin yin hijira zuwa madina kafaran makka sai suka so su hana shi fita shi kuma ya ƙi sai ya yi hijira ya bar dukiyar shi gaba a garin makka bayan ya fita kafaran makka suka bi bayan shi suna masu ƙoƙarin su hana shi yin hijira ya tsaya wuri guda ya fiddo gidansa na 'ya'yan kibiya ya aji a gabansa ya riƙe bakansa kusan sai da ya fido ɗaya-ɗaya har guda kusan arba'in ya fido daga cikin me yake ce mishi ma'aji na kibiya me yake ce mishi da hausa kwari ko a cikin kwari akwai 'ya'yan kibiya sai da ya zaro su gaba ɗaya kusan ɗa arba'in ya ce duk wanda ya ƙoƙarin iso gare ni wallahi sai na ajiye mishi ɗan kibiya a cikin jikinsa kuma bayan haka zan ɗauki takobi na in yaƙe shi da ita ya ce musu ku kun san da cewa ni ɗa namiji ne ba wani da nake jin tsoro daga cikin don haka ina da bayu a garin maka ku shi ku ɗauke su ku bar ni in fita shahadi fi sabilillah yana fita yana isowa sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hange shi ga can ya hito sai annabi ya ce aba yahya rabihal bai'u baban yahya shine suhaib saboda yana dan dan sa da ake ce mishi yahya annabi ya ce to baban yahya kasuwancin shi ya cire ba haka ake so kenan ka yi ƙoƙarin tallafa mu addinin Allah da abin da Allah ya baka ilimi ne yaɗa shi dukiya ce yaɗa ta ƙarfi ne matsayi ne mulki ne in amfani da wannan damar kaga ka taimaka mu addinin Allah ya ɗaukaka menene daurinka wani amfani ka shigar da shi don ci gaban musulunci ba wai salloli da kake guda biyar ko azumin nafila da kake yi ko hajji da kashe da umara da makamantansu waɗannan ayyuka ne da kai don amfanin kanka kawai abin da ake so mai kai don musulunci ya ɗaukaka wani gudunmawa ka bayar dukiyar da kake ta nema dare da rana safiya da marice ashe gabas ashe yamma ana ta lissafi ana zuba kuɗi kwanti mai kai da ita don addinin Allah ya haɓaka mai kai ka taimaka wurin gina makarantu da masallatayya nan ne ake tada yara a ba su fandasiyon na karatun alkur'ani mai girma da kyakkyawa a kaina ka yi haka ka gina masallatai a inda ake bukatar masallatai ka sayi motoci ka raba ma masu da'awa don su fita daji zuwa ƙauyuka su fahimtar da mutane addini ka san babu inda ke da kwai raunin addini da fahimtar musulunci kamar daji da ƙauye a nan birane alhamdulillah karatu yana yaduwa ko ina da ko ina amma a ƙauye babu ilimi babu karatu addini ya yi karamci wane dauru gare ka a matsayinka na mai hali mai kai ka taimaka an ji an karanta da su alkur'ani ka taimaka an ji an koya musu sallah da tauhidi mai kai da dukiyarka ya kamata a ce kana da wani dauru babba ka dinga jin zafi kana jin ciwo idan ana samun wata tangarɗa game da ci gaban musulunci ka dinga jin kana damuwa saboda addinin gana ka ne ɗaukaka shi farin cikin ka ne da jin daɗin ka ƙasƙance shi da sha bayan shi ci bayan ka ne da lalacewa ka haka mai iko haka mai ƙarfi haka mai fasaha haka mai ilimi mai ka bada menene damu ka gama ɗaukaka musulunci shi ne kamata kowa ya sa a cikin tunanin shi shi ne kamata kowa ya sa a cikin lissafin shi ba mai kaci mai ka sha ba ba mai ka gina mai ka hau ba mai kai don musulunci ya ɗaukaka gidan radiyuka ana sanya wa'azi a ciki dare da rana safiya da marece biya ake yi ka taɓa badawa don a ci gaba da yaɗa wannan alheri a cikin al'umma ka taɓa yi wataƙila ba ka taɓa yi ba karatuttuka da durus da ake a masallatai daban-daban ka taɓa tunanin so littafin da ake karantawa don ka yassare ma ɗaliban ilimin da ba su mallaki abin da za su yi littafi ba ka taɓa yin haka shin ka taɓa so ƙur'annai ka zo ka zuba a masallaci don a karanta kuma idan aka zo wurin tafsirin alƙur'ani a yi tafsiri ko ya ɗauka ya buɗe kaga yin hakan ba da wani abu ne wurin gudunmawarka ta yadda musulunci zai ci gaba ya ɗaukaka shi yasa dole mu sa hakan a kanmu dole mu sa hakan a tunaninmu da zamanto menene daurinmu me muka bada wani amfani muka yi don musulunci ya dokata sai Allah ya ce
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم الله مدوكاكين سركيتي يا أيها الذين آمنوا يا كوان دكوكي إيماني دا الله مدوكاكين سركي ادخلوا في السلم كافة كشيغا أتكين مسلم تيغبا أي شيغا ya zamanto dukkan abin da yake shari'a ce ta musulunci kuna aikata su gwargwadon iyawarku gaba ɗaya kar kuna ɗaukar wani shashi kuna yi kuna barin wani shashi ba kwa yi duka ku yi ta gaba ɗaya a ƙira'ar da ta ɗuɗuɗu fi salmi idan kuma a salmi ne bi ma'ana ku shiga a cikin shiri ina fata mun gane da zaman lafiya da ƙoƙarin haɗin kai da son juna da ƙoƙarin haɗuwa ba rarrabuwa ba tsakankanin ku ne sanci duk wani abin da zai haifar da adawa tsakankanin ku kenan ku shiga musulunci shiga ta gaba ɗaya ku yi ƙoƙarin aikata ayyukan musulunci gwalgwadon iyawarku kar kuna ɗauka wani shashi kuna aikatawa kuna barin wani shashi ba ku aikatawa wala tattabi'u khutuwati shaitan kar ya zamanto kuna bin hanyoyin shaidan fa innahu lakum aduwwun mubin lalle shaidan a gare ku aduwun makiyi ne mubin mabayyanin maki ba komai su a- yake so a gare ku ba sai ya ja ku zuwa ga hanyar hallaka sai ya ja ku zuwa ga hanyar shirka ya ja ku zuwa ga kafirci ga Allah karshe ya zamanto kun hallaka kun tashi alkiyama ba ku da wani sakamako sai azaba kenan makiyin ku ne na gaske da ya kamata ku san shi ku kiyaye shi ku nisanci duk wasu hanyoyin da yake tsara muku na hallaka fa in zalatum idan har kuka yi tintibi kuka fada cikin sabo sakamakon abin da ake so ku yi na alkhairi min ba'di ma ja'atkumul bayyinat bayan hujjoji da dalilai sun riga sun zo muku fa alamu to ku sani annallaha azizun hakim lalle Allah mabuwayin sarki ne zai damke ku da azaba sakamakon kin gaskiya da kuka yi bayan ta riga ta bayyana a gare ku hakimin kuma Allah nan mai hikima ne cikin dukkanin ababen da yake zartarwa sai Allah ya ce هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور Allah ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamam ai su kafirai da wanda suka ki gaskiya ma yanzurun ba abinda suke daku suna jira illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamam sai dai Allah madaukakin sarki ya zo musu fi dhulalin min al-ghamam nan fi bi ma'ana ma'a Allah ya zo musu tattare da dhulalin min al-dhulalin min al-ghamam wasu manya-manyan inuwoyi na gajimari masu girma wal mala'ika da kuma mala'iku su zo wa kudiyar amuru a rarrabe al'amari shi ne a yi hisabi tsakankanin bayu gaba da wa ilallah ya turja al'umur da zuwa ga Allah ne shi kaɗai al'amura suke komawa gaba da wannan aya tana tabbatar da wata sifa daga cikin sifofin Allah maɗaukin sarki da sifanta kanshi da ita ita ce sifa ta almaji'u ina fata mun gane ko al-itiyan illa an ya'tiyahumullah ai ba komai ba kafare suke jira ba komai wanda suka kangare suke jira sai Allah ya zo musu kaga Allah ya tabbatar ma kansa da sifa ta mi tazawwa kamar yadda faɗa haka a cikin wata sura kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر kaga Allah ya siffanta kashi da sifa ta maje zawwa yaya yake zawwa babu wanda ya sani sai shi kuma zawwar Allah ta sha bamban da zawwar halittunsa gaba daya saboda Allah baya kama da halittunsa laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir mun san idan aka ce ɗaya daga cikin halitta ya zo ya zawwa shi take idan zai zo in mutum ne zai baro inda yake ya zo inda yake so ya so wannan halitta kenan Allah ba haka bane ba ya sha bamban da halittunsa tunda ya ce zai zo e zai zo ya zai zo babu wanda ya sani sai shi dan ba wanda ya san yadda Allah yake sai Allah madaukakin sarki ina fata mun gane mala'iku ma za su zo za su sabko a wannan yinin dan ayi hisabi tsakankanin bayu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin wata aya هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك هكا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا كان ملائكة زاس سبقوا Allah madaukin sarki zai zo a yi hisabi tsakankanin bayu ina fata mun gane shine wa qudiyal amru wa qudiyal amru ay al faslu al faslu bain al khalqi yana lil hisab wal jazaa za a yi rarrabe tsakankanin halittu gaba ɗaya don a yi hisabi don a yi jaza'i a ba kowa haƙƙinsa a wannan yanin duk wanda ke da kwai haƙƙin wani a kansa wallahi sai ya biya shi hadisi ya zo a cikin sahih muslim hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke cewa la tu'addunna al-huquqa wallahi sai kun mai da haƙoƙin da ke akan ku zuwa ga ma'abutan wannan haƙoƙin la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah wallahi sai kun mai da duk wani haƙƙin da ke a kanku na mutane ranar tashin alƙiyam hatta yuqadu lishatil jalha'i min ashatil qarna a wannan yinin za a yi kisasi a yi ramko har akan akuyar da ke da ƙahoni akan wadda ba ta da ƙaho akuyar da ba ta da ƙaho idan mai ƙaho ta da keta Allah zai tashi su gobe alƙiyama yayi hisabi tsakankaninsu waccan da aka daka ta rama akan wadda ta dake ta wanda ke nuna cewa ashe gobe alkiyama za a tayar da komai da komai daga cikin dabbobin da suka rayu a duniya mutane za a tayar da su aljannai za a tayar da su dabbobi dukkaninta su za a tayar da su don a yi kisasi gaban Allah gobe alkiyama duk wani mai haƙi a rama masa ina fata mun gani sai Allah ya ce
سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب الله مدوكاكين سركيتي سل بني إسرائيل كتنبيو بنو إسرائيل Isra'il shine annabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Banuhu shi kuma su ne ‘ya'yan shi da jikokin shi. Ka tambayi banu Isra'il, kam atainahum min ayatin bayyana, so nawa muka ba su ayoyi bayyanannu da ke tabbatar da cewa annabawa da manzannin da muka turo a cikinsu da gaske ne annabawa ne manzanni ne ba wai ƙarya ba suke yi ga Allah maɗaukakin sarki. mun ba su ayoyi bayyanannu mun ba su mu'ajizojin da ke tabbatar da gaskiya abin da suke faɗa amma suka ƙi su yi imani da su annabi musa alaihi salatu wassalam an ba shi mu'ajiza ta sanda aka tura shi wurin fir'aun ya je ya nuna ma fir'auna dan fir'auna ya tambaye shi me dalilinka me ke nuna cewa tabbat kai aikiki ne daga wurin Allah fa alqa asahu fa idha hiya thu'banun mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nadhirin nan take jefa sandarsa sai ga ta koma babban macijiya ya fitar da hannunsa daga cikin wuyan rigarsa sai ga hannun yana kyalli yana haske ayoyi ne da ke tabbatar da cewa annabi musan annabi ne manzo ne da gaske Allah ya turo shi amma duk da haka fir'auna ya karyata ya ce wannan sihiri ne falanatiyannaka bi sihirin mithlihi za mu zo maka da sihiri irin wanda ka zo da shi kai ma karshe aka zo aka tara masu sihiri na shi da annabi Musa Allah ya ba annabi Musa galaba a kansu ya nuna musu cewa bokayen nan ƙarya suke abinda annabi Musa ya zo da shi babu wanda isa daga cikin halitta wanda isa ya zo da irin abinda annabi Musa ya zo da shi bokayen ma sun yarda da haka dan da annabi Musa ya jefa sandar shi duk ta tsince abinda suka yi na sihiri ƙarshe dukkan suka yi sujada suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangiji annabi harun mun yi imani da ubangiji annabi harun sun san da cewa nasun ƙarya ce na annabi Musa menene gaskiya ne mu'jiza ce shi ne Allah ce tambayi banu Isra'il nawa ne muka ba su daga cikin ayoyi mu'jizoji bayyana bayyanannu a ƙararrawan da ba sa ɗaukar shakku ko ƙarya wa man yubaddil ni'matallah duk wanda ya canza ni'imar Allah madaukakin sarki da ya bayar daga cikin bayinsa na annabauta wani ko manzanci shi kuka ki ku yi imani da shi kuka kafirta wannan ni'ima ta manzanci da yin imani da kafirce ma Allah min ba'di ma ja'atuhu bayan bayyana ta zo ta bayyana a gare shi ta zo mishi fa inna Allah shadidul iqab to lalle Allah madaukakin sarki matsanancin azaba ne ga duk wanda suka kafirce mishi babu wanda ya kai Allah iya azaba subhanahu wataala zuyyina lil ladina kafaru al hayatu hayatud dunya Allah ya ce an kawata ma wanda suka kafirce ma Allah rayuwar duniya wa yaskharuna min alladina amanu zaka ga sana yi izgili da ba'a game da wanda suka yi imani da Allah Allah ya sakare musu duniya ya fore musu duniya dan ita kawai suka sani ba su san menene lahira ba suke ganin cewa su ne wayayyo su ne wanda suka san abin da ya kamata a yi da wanda suka ga yana zuwa sallah ya kiyaye shari'a ya bar gema ya daga wando yana abubuwan da shari'a musulunci ta faru sai suka ganin cewa ba kauye ne ba gidaje ne bai san me ya kamata a yi ba suna isgili ga masu imani wallazina taqaw Allah ya ce kun ga wanda suke da takawa da tsoron Allah fawqahum yawmal qiyamah suna saman kafarai gobe alkayama Allah zai ɗaukaka su isa su gidan aljanna su kuma kafarai a sa su gidan wuta a cikin wutar jahannama Allah ke shi mu kare wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah madaukakin sarki shi ke arzuta wanda ya so daga cikin bayansa bighairi hisab ba tare da sakamako ba ku daina kuna masu kuna ma masu imani izgili da abin da Allah ya baku na duniya arziki na Allah ne shi ke raba shi ga wanda ya so daga cikin bayan shi zai iya ba mumuni kamar yadda ya ba kafiri kuma hakan waka ya nuna haka nawa ne daga cikin masu imani yau suke da dukiya suna da yawa ko ba haka ba suna da yawa kenan Allah ya raba dukiyar shi ga wanda yake so a nan gidan duniya mumuni ya ci gashiya ya samu dukiya ya samu wadata kuma gobe alkiyama ya samu hutu shiga gidan aljanna fi duniya hasana wa fil akhirati hasana ina fata mun gane kenan kaga zai ribaci riba guda biyu mumuni ya samu lada duniya kuma ya samu sakamako gobe alkiyama hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin Anas qala Anas yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace inna Allah la yadhlimu mu'minan hasanatan lalle Allah madaukakin sarki baya zaluntan mai imani daidai da kwayar zarra ɗaya ta hasana da ya aikata duk abin da ya aikata na kyakkyawa Allah ba zai zalunce shi ba yu'ta biha fi dunya wa yujza biha fil akhirah za a bashi sakamako sakamakon wannan hasana da ya aikata a nan gidan duniya sannan kuma a sakan ya mushi da wannan sakamakon gobe alkiyama wa ammal kafiru amma shi kafiri fa yut'amu bi hasanati ma amila biha lillahi fid dunya sai a ciyar da shi abinci da kyakkyawan abin da ya aikata dan Allah a nan gidan duniya shine sakamakon shi hatta idza afda ila al-akhirah har sai lokacin da ya je gobe lahira gobe alkiyama lam yakul lahu hasana lam yakul lahu hasanatun yujza biha baya da kyakkyawa ɗaya da za a mishi sakamako da shigo ba da kaya sai wuta kenan idan kaga kafirai da abin da suke samu na ni'imomi a nan gidan duniya sakamakon wasu ayyuka ne da suke aikatawa na alkhairi ake sakan ya musu da su a nan duniya dan ya zamanto ba su da rabo ko guda gobe a gaban Allah ta tashin kaya nawa ne daga cikin kafirai da aka san su da aiki alkhairi suna da yawa ko ba ka zaga akwai masu kula da marayu akwai masu kula da mata akwai masu ba da magunguna akwai masu zuba hannun jari a cikin wata masana'anta don a taimaka ma mutane da sunan insaniya mutuntaka mutunci kawai ba wai da sunan musulmi saboda ba musulunci suke ba ina fata mun gane to irin wannan ayyukan da suke aikatawa sai a biya su a nan gidan duniya a buɗe musu hanyoyin samu a buɗe musu hanyoyin jin daɗi don ya kasance gobe alkhaima ba su lada ko guda a wurin Allah sabanin mai imani kenan ya yi aiki don Allah a nan gidan duniya Allah ya masa buɗe alkhairi ya samu kuma gobe alkhiyama a sakan ya mushe gidan anshanna Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisi hadisin Abu Hurairah an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala daga manzo Allah tsira da amince Allah tabbata a gare shi yace ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa wa malakan yanzilan babu wani yini da bayu za su wayi gari a cikin wannan yinin illa wa malakan yanzilan sai face wasu mala'iku guda biyu za su sabko fa ya kulu a haduhuma sai ɗayansu ya ce Allahumma a'ati munfiqan khalafa ya Allah ka ba mai ciyarwa khalafan maiwa ka maima mai ciyarwa duk wanda ya ciyar Allah ka bashi mai yin alkhairi Allah ka maida masa wa ya kulu al'akar ɗayan shi kuma sai ya ce Allahumma a'ati mumsikan talafa ya Allah duk wanda ya riƙe ya hana Allah ka sa ya rasa Allah ka hana masa ina fata mun gane kenan kaga nan mala'ikun guda biyu da za su zabko za su addu'a ga mai imani da ke ciyarwa yake yin aikan alkhairi ana masa addu'a a nan a bashi madadin abin da ya ciyar saman gobe alkiyama yana da sakamako abin da akan abin da yake aikatawa na dangin ayyukan alkhairi da wallahu yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah madaukin sarki yakan arzuta wanda ya so daga cikin bayan shi bi ghairi hisab ba tare da kididdiga ba ko kuma lissafi sai Allah ya ce mu كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه نعم وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات إلا من بعد ما جاءتهم إلا الذين أوتوه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه Mm.
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم Allah ce kanan nasu ummatan wahida mutane sun kasance a da ummatan wahida al'umma gaba ɗaya da suke kan addini guda ɗaya suke kan aqida guda ɗaya suke kan tauhidi ba sa yin shirka da Allah maɗaukakin sarki dan al'umma a nan ummatan abinda ake nufi da shi addini mutane tunda akan addini suke akan tauhidi suke akan bautar Allah suke shi kadai ba sa yin shirka da shi bayan haka sai suka yi sabani shine malamai suka ce akan kaddara lafazin fakhtalaf kanan nasu mutane sun kasance ummatan wahida akan addini guda aqida daya manhaji daya fakhtalafu sai suka saba aka samu suna yin shirka da Allah aka samu sun kafirce ma Allah wasu sun ɗauki hanyar da ba ta gaskiya ba wasu ko suna kan daidai suna kan gaskiya sakamakon haka fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirin sai Allah madaukin sarki ya turo annabawa mubashirina suna masu yin albishiri da gidan aljanna ga duk wanda suka yi imani da Allah suka dage akan tauhidi da bautar Allah shi kadai ba sa yin shirka da shi wa mundirina kuma suka dinga yin galgade ga duk wanda ya kafirce ma Allah ya dau hanyar bata ba hanya ta shirya ba wa anzala ma'humul kitab sai Allah ya sabkar musu da littafai bil haqqi da gaskiya li yahkuma bainan nas dan su yi hukunci tsakankanin mutane fi makhtalafu fi game da abin da suke sabani a cikin shi kenan kaga an turo annabawa ne da manzanni da littafai dan su magance sabanin da ya faru tsakankanin mutane wanda suke yin shirka da wanda suke yin tauhidi a tabbatar da gaskiya akan masu yin tauhidi a tabbatar da bata da lalaci akan masu yin shirka da Allah wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat ba su yi sabani ba a cikin shi illa alladhina utuhu sai waɗannan wanda aka baiwa littafi kenan ahlul kitab al-yahudu da an-nasara sun yi saɓani ne cikin littafi min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat bayan bayyinat kin ta zo gare su ƙarara sun gane daidai da gangan suka saba baghyan bainahum hakan ya faru sakamakon zalunci tsakankaninsu fahadallahu alladhina amanu sai Allah ya shiryar da wanda suka yi imani limakhtalafu fihi min alhaq bi idni game da abin da aka yi sabani cikin shi na gaskiya bi idnihi da izinin Allah madaukakin sarki wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim lalle Allah madaukakin sarki yakan shiryar da wanda ya so daga cikin bayinsa zuwa ga tafarki mustaqim daidaitacce da babu karkata tattare da shi sai Allah ya ce أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Allah ya ce am hasaytum an tadkhulul janna shin wai ko kuna tsammani za ku shiga aljanna haka kawai ai hakan ba zai taba samuwa ba kasancewa kun ce kun yi imani kasancewa kuna yin aikan da ake neman ku yi na addinin musulunci haka kawai zai sa ɗauke ku a sa ku gidan aljanna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum ba tare da ba ya zo muku kwatankwacin abin da ya zo ma wanda suka gabace ku ai wanda suka gabace ku bayan sun yi imani bayan sun zakke ma duk abin da Allah ya ce su zakke ma bayan sun nisanci abin da Allah ya ce su nisance shi Allah ya jarrabe su shi yasa Allah sai ya jarrabe ku kuma massatuhumul ba'sa talauci da rishi ya shafe su wadarra haka rashin lafiya na gangar jiki ya dame su ya kuntata musu kamar yadda Abdullahi dan Abbas da mujahid suka ce alba'sa'u alfaqr abinda ake ne da alba'sa shine talauci wadarra as-saqam abinda ake nufi da cuta shine rashin lafiya sai ta fama da rishi karamcin abin hannu sai ta fama da rishe-rishen lafiya don haka ba za a saku aljanna ba kawai haka sai an jarrabe ku da irin abin da aka jarrabu wanda suka gaba shi yasa a wani wurin Allah madaukin sarki yake cewa a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin haka Allah ya jarrabe sahabban annabi ya jarrabe su da imaninsu ya jarrabe su don a tantance wanda ke kan daidai don a tantance wanda ke da gaske suke Allah ke ba mu labarin sahabban annabi yake cewa idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi adh-dhununa hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida lokacin da kafaran makka da ƙunsu da kwalkwatarsu da wanda suka yi ƙawanciciniya da su suka fuskanto annabi da sahabbansu sallallahu alaihi wasallam dan su kare da su gaba ɗaya yahuda wanda ke cikin garin madina da suke da ƙawanciciniya na zaman lafiya da ba kowane ɗaya kariya da su da manzan Allah yayin da wani yaƙi ya fuskanto su suka warware alƙawari shi ne Allah ce idh ja'ukum min fawqikum ku tana yayin da kafirai suka zo muku ta saman ku kafiran makka kenan kwansu da kwalkwatarsu sun zo da nufin karar da manzon Allah da sabon shi wa min asfala minkum da kuma daga ƙasan ku sune yahudawa na banu quraiza da suka walwale alƙawari kuna fama tarban gaban ku dan yaki alƙawarin yan bayan ku ya warware kun baro dukiyoyin ku da ƴaƴan ku da matan ku a baya me zai faruwa kenan shi ne Allah ce wa idh zaghatil absar a wannan yinin idanu sun zazzare suna cikin tsoro da firgici wa balagatil qulubul hanajir zakata sun kawo daidai wuya saboda tsoro wa tadhunnuna billahi zununa a wannan lokacin aka samu na bangare daga cikin munafikai da suke munana zato ga Allah cewa ba zai ba su nasara Allah ya ce hunali kabtuliyal mu'minun a wannan wuri ne aka jarrabu masu imani wa zulzilu zilzalan shadida aka girgiza su matuƙa girgiza kaga Allah ba zai bar ku haka kasancewa kun imani sai ya jarrabe ku ya jarrabe ku da talauci ya jarrabe ku da jin daɗi ya jarrabe ku da wanda suka fi ƙarfin ku suna musguna muku suna takura muku ya jarrabe ku da rashin lafiya ya baka dukiyar ya baka ƴaƴa marasa lafiya ya baka dukiyar ya baka mace mai tashin hankali da za ta sa kana walakantar da dukiyarka Allah sai ya jarrabe ku ba zai bar ku haka nan kenan ba zai bar ku ku shiga aljanna ba kawai sai ya jarrabe ku da irin abin da ya jarrabe wanda suka gabace ku masatumul ba'sa damuwa da rishin abin hannu da talauci ya shafe su wadarra da risharshen lafiya wa zulzilu aka girgiza su suka shiga firgici da tsoro hatta ya kula rasul wallazina amanu har ka ji manzo da wanda suka yi imani da Allah ma'ahu tattare da shi suna cewa mata nasurullahi wai yaushe taimakon Allah zai su saboda saran su samu taimakon Allah da wuri sun matsu suna cikin sharrabawa sun matsu suna cikin takurawa suna fatar Allah ya kawo taimakon shi da wuri ala Allah ce ku shaurara inna nasarallahi qarib lalle taimakon Allah tallafin sa ga wanda suka imani qaribun makusanci ne qaribun yana kusa tallafin Allah zai zo ya same sai Allah ya ce يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كافرنا annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shi da sahabban shi Allah ya sha jarraba su a fagen daga wurin da ake yaki a wasu lokutan sirin shayi su karkashe kafirai su yi nasara a kansu su kama su su da su fursunonin yaki a wurin su su kwashi ganimar su gaba ɗaya a wani lokacin kuma abin ya koma a kansu a karkashe da dama daga cikin masu imani cikin su domin a jarrabe su wasu kuma Allah ya karbe su a wurin shi a matsayin masu shahada wata rana abu sufiyan da ya je garin faris herakla shugaban rumawa sai ya kiro abu sufiyan sai yake tambayar shi game da lamarin manzon Allah sallallahu alaihi yana so ya gaskatar da cewa wai annabin da gaske annabi sai ya ce mishi shin kuna yaki da annabi ne Abu Sufyan ya ce eh muna yaki da shi sai ce to ya yaki yake kasancewa tsakankaninku da manzon Allah sai ce ai alharbu bainana wa bainahu sijal tsakaninmu da manzon Allah yaki yadda yake kasancewa wataran yayi galaba akan wataran kuma mu galaba akan shi sai Herakla ya ce mishi to haka ne sha'anin annabawa yake annabawa akan jarrabe su amma dai ƙarshe mai kyau yana komawa a gare su ina fata mun gane kamar yadda imamu ahmad da imamu da imamu hakim suka fitar da hadisi da sanadi mai kyau hadisin abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace an-nasru ma'as sabr ana cin nasara ne tare da hakuri ba wanda zai ci nasara sai in yayi hakuri shi kuma da kaji an ce ayi hakuri ana cikin matsi ana cikin takura ana cikin damuwa to da za ka yi haƙuri lokacin da kake cikin matsi da takura da damuwa haƙurin zai sa ka samu nasara Allah ya baka nasara annabi ya ce wal faraju ma'al karb budi yana tare da bakin ciki sai an samu ka cikin bakin ciki da takura da damuwa sai Allah ya ka budi fa inna ma'al usri yusra ko shakka babu tare da kunci akwai sauki Allah maɗaukin sarki ya ce, Yas'aluna kama za yi fiƙul, sahabbanka ya kai manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama suna tambayar ka ma za yi fiƙuna, me ya kamata su ciyar, me ya kamata su bada a matsayin sadaka, kuma wa ya kamata su tallafa ma, wa ya kamata su ba sadaka. Ƙul ka ce musu, ma an faktun min khairin, duk abin da za ku ciyar na alkhairi dan alkhairin nan khair abin da ake nihi da shi dukiya. abin da za ku ciyar na dukiya falil walidai to ku ciyar da ma'aifanku ba iyayenka ba gwaninta ba ne ba ka shahara da kyauta da aikin alkhairi uwayenka na cikin takura da damuwa ba ka zama to ɗan kirki ba ba ɗan halas ba ne ba kai a ce ka shahara da yin alkhairi ka shahara da yin kyauta ka shahara da tallafa ma mutane amma iyayen da suka haife ka su ne sababin samar da kai suka rene ka suka wahal a kanka har ka girma ka samu dukiya ka san daɗin ta a ce kai banza da su ba dan halas bane kai wanda ya kamata ka fara da su falil walidai mahaifanka da suka haife ka kyautata musu yalwata musu in suna bukata abinci ba su abin sha ba su rashin lahiya su tallafa musu ba su matsugunni mai kyau yadda kama kanka ima mahaifanka ko ka kusanto alal akalli kuma uwa ta fi haƙƙi sama da mahaifi uba idan za ka ba uba sai ka ba uwa su uku sannan ka ba uba su guda wal aqrabin sannan makusantanka daga cikin danginka kannanka yayyanka yannin babanka kannin babanka yannin mahaifiyarka da kanninta da ƴaƴansu duka ka tallafa musu daga cikin abin da Allah ya baka na dukiya wal yatama haka marayu wanda suka rasa iyayensu sawa'un wurin jihadi ne ko wanda iyayensu kwanansu ya kare suna zamna a gida ko akan fatauci wanda da da iyayensu kenan ransu da lafiya iyan ba sa cikin tozarci da rishi da kakani kai duk abin da uba zai kama da dan ya faranta ma ƴaƴansa shi ma zai zo ya kama nasa yau babu shi kuma kai Allah ya baka dukiya tallafa masa kula da karatunsa biya masa makaranta biya masa lakwal sayan masa rigunan ɗari idan lokacin ɗari ne biya masa bukatocin shi in ba sa lafiya a kai shi likita da makamantansu wal masakin haka ku taimaka ma miskinai wa bin sabil da wanda ke kan hanya dan fatauci guzarin sa ya kare shi mai ku tallafa masa wa ma taf'alu min khair duk abin da kuke aikatawa na alkhairi babba ne ko karami fa inna Allah bihi alim lalle Allah game da abin nan da kuke na alkhairi alimun mai cikakken sani ne saboda haka zai muku sakamako ya ba ku lada akan aikin da kuke na alkhairi nan zamu dakata mu faɗa daidai Allah samu samu ladan shi kuskure kuma kuma haka Allah ya fi mana gaba daya assalamu alaikum warahmatullahi